Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
Ina shekaru rahimi, bismillahir rahmanir rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
الوجه الخامس ألا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سبا لكنه يملأ الذكر بعد أوصافه أو يستشهد بعد أقواله صلى الله عليه وسلم جائزة إليه في دنيا على طريق الكلب
wannan fasalin ya ce fi hukumin wan'o cikin hukunci wanda ya siffanta kansa bi sifatin min sifatil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam da siffa daga cikin siffofin annabawa alaihi wassalam shine yace shine alwajhul khamis fuska ta biyar da yake ce musu filla filla yace Allah ya kasi da na kasa bai nufi tauyewa ba wala ya zukuru aiba bai kuma ambaci illa ba wala sabban bai ambaci zagi ba lakin na huyen za'u sai dai ya karkata bi zikiri ba da ausafihi da ambatan shashin sufofin annabi alaihi salam hau ya tashidu ya ba da ahwalihi ko ya kafa shaida da hujja kamar yadda aka faɗi wani abu na hukunce-hukunce kamar misali ilimin nahawu sai ka istishhadi da wani baiti da zai karfafi magana ka shine istishhadi ko ka faɗo wani hukunci sai ka ja nasi na ƙur'ani ka kafa hujja a kai to shine yastashhir bi wa'di ahwalihi alja'izati alaihi fi dunya ya kafa wata hujja da shaida da shashin halayen annabi alaihi salam wanda suke ja'izai ne a gare shi a rayuwar duniya ala dariqi darbil masali ta hanyar buga misali wato yana sai buga misali sai kawo da wannan haule gairihi ko kuma kafa hujja ga kansa ko ga waninsa amma nan daidai wannan gabar ita ba mai abin nan bace yana sai kafa hujja a kansa in wani abu ya zo sai ya faɗi hujjoji faɗi kaza da kaza kaza sai ce to ga abin da ya shafi annabi alayhi salam ko kuma wani ne akan wannan dan ya kafa wa mutane dalili ba da niyan nakasi ko zagi ko wani abu ba kawai hujja yake so ya kafa
aw ala tashabbuhi bihi ko kuma kamancece ne ya da shi
aw inda hadimatin hadimatin na ladhu ko kuma wani zalunci da ya same shi aw gadadatin lahi karhu ko kuma wata tawaya ta same shi riƙe ta'assi amma da ya tashi siffanta kansa din laysa ala dariqi ta'assi ba ta tafarkin kafa wato koyi da annabi alaihi salam bai magana akan annabi alaihi salam shine jagora kuma mu aka ce mai koyi da shi don haka wannan abin da ya same mu za mu yi haƙuri ko za mu yi kaza domin annabi alaihissan da aka ce mai koyi da shi wannan ya same shi za ka za mu yi koyi da wannan to wannan shi ne hanya amma in ba ta hanyar ta'assi ba ne wadda rike ta haƙiƙi da kuma har tafarkin tabbatarwa ya kawo 'yansu dalilai dalilai dinga wata don ya tabbatar da wannan siffar annabi alaihissalam haka take to ba don wannan yi ba shi ne ɗariƙe ta ita tantancewa ƙasar tarfi linafsi ya yi ne don mun ɗaga ƙadarinsa shi kansa mai maganar sai annaba al'alisa kaza ya same shi shi ma dan kaza same shi kaza samu annabi alaihi salam yana kokari ya daga kafadarsa ya kai ta daidai kafadar annabi alaihi salam ko wani ne shi ma yana sai ya daga kafadarsa sai ce ai wannan ma dan kaza same shi kaza samu abun nan to shine kasar da tarfi'i ya nausi ya aule gairihi
au ala sabilit tamthil ko kuma so yake kwatanta kawai
wa adami tauƙiri linabihi sallallahu alaihi wasallam wato da rashin girm- jin nauyin annabi sallallahu alaihi wasallam
au qasdil alhazli ko kuma yana nufin raha
wan tamthil watan diri tandiri din tandiri ne dal ne ita ce ruwaya mai kyau tandiri wato zuwa da wani abu shazzi bakon abu da ba a sani bai sani dan a ce shi wane in ya zo guri koyaushe yana zuwa da bakin abubuwan da ba a san su ba to sai jeho irin wannan shine tandiri bi kaulihi minan nuturati qawli ne qawli al-qa'ili eh kamar faɗa mai faɗa in- in qila fiya su- su'in su'in faqad qila fi- fin nabi to kamar ya ce in kila fiye su'u fakar kila fin nabi na faɗi wani mugun abu a kai na an faɗa wa annabi salam to ba ba girmamawa
au in kuzibtu.
qad kuzibal anbiya'u ya ko ya ce in an karyata ne an kar- an daman can tuna an karyata annabawa alisa
au in Aznabtu. ya ce in in nayi zunubi eh faqad azanabu su ma annabawa ai sun taɓa zunubi
أو أنا أسلم من الألف من ألسنة الناس ولم يسلم منهم أنبياء الله ورسله yace ana asalamu min alsinatin nasi ni na kubuta ne daga harshen mutane da zarge-zargen su da zage-zagen su da soke-soke walam yaslam minhu anbiya'ullahi wa rusuluhu alhali annabawan Allah da manzannin su basu kubuta daga harshen mutane ba أو قد كبرت كما ma sabara ulul azmi أزمي ko kuma yace ne hakuri kamar yadda ulul azmi suka yi
أو كسبروا ayuba ko kuma ne hakuri kamar hakurin ayuba alaihi salam salatu wassalam
أو قد كبر النبي الله an أن idahu ko kuma ce ai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya hakuri an idahu ga magautansa وهلما. kuma yayi hakuri yayi san hali على أكثر da من ma sabarta sama da abin da ne hakuri a kansa irin wannan maganganun ana ta tsoron su
قول المتنبي waka kaulil mutanabbi wato abin nan ki abu dayibi yawana yace ana fi ummatin tadaraka Allahu garibun ka salihin fi samuda shine maganarsa ana fi ummatin tadaraka Allahu garibun ka salihin fi samuda ko fi samudin domin waka ce to wannan baitin nasa akwai hadari a ciki ba za a dora masa zagi ba amma yayi magana ne akan kwatanci kwatancin kuma ƙasa da tarfi'i ne aga ƙadarinsa yake so yi nan ya ce ana fi ummati ni ina cikin al'umma to danginsa to sai ya fa- sai wani zarga gungun shine tadaraka Allahu ba san me yake nufi ba zai zama du'a'ul laha aw du'a'un alaiha duk kowane zai dauka tunda kawai shi ya tadaraka Allahu ai tadaraka Allahu bi lutfihi ko tadaraka Allahu bi halakihi Allah ya riskar da ita da lutufinsa ko ya riskar da ta halaka kamar yadda basharu yake cewa haɗali amru qaba'an laita ainihi sawa'un kullu man ya'rifu hadha amadihun am hijawun eh shi mai ido ɗaya ne sai haƙa masa riga sai ce to amru ya saƙa min riga ina ma idanun su zama iri ɗaya ba wa duk wanda yake ji me nake nufi zargi nake ko ko yabo ba za ka iya cewa yana nufin ɗaya idan mara lafiya zo mai lafiya ba za ka ce yana nufin mai lafiya zo mara lafiya ba ya ba ka arfe to shi ma haka ya ce ummatin ta daraka hallahu bi lutfihi aw bi halaki ya ce garibun ka salihin fi samuda ba ne shi wato akwai sun kasa samun daidaituwa da shi da al'ummarsa ya rayu a cikinsu cikin wato kai da gindi ba haɗuwa ba waye ce haka ya rayu cikin al'ummarsa sai ce kamar annabi salihu alaihi a cikin samudawa yanda ya rayu a cikinsu ba ba samu kwanciyar hankali da haɗin kai ba shi ma haka ya yi to wana iya ɗaukar yana kwatanta al'ummarsa da samudawa to wannan da sauki ko kuma tashbihin shi kansa yake kwatantawa da annabi salwa sai to ne ya fi tsauri yace to irin wannan kalmomin a kiyaye su ash'ar al-muta ajrifina da fil qawli da makawancin wannan daga waƙoƙin muta ajrifina fil qawli wanda suke faɗa magana gadan gatsan hilina fil kalami wanda suke da sakaci a cikin magana kausa suke baki da kaulil ma'arri awul ala'il ma'arri kenan shi ma haka yake wannan dama ai kusan zindigi ne kai ba shi da kyau wannan makaho ne a amallahu basarahu wa basiratahu Allah ya makansar da ganin sa makantar da basirarsa amma me me kaifin fahimta ne sun taba yin tafiya da mutane masu ido aka tafi wani gari da aka dawo sai ce ina bishiyar nan ku ta daidai guri kaza suna duba su ga an sare ta suna ce wasu gani ba su ya aka yi tashi ya ji lokacin da zai wuce iskar gurin da take kadawa ya tabbatar akwai bishiya sai da ta taba jikinsa da ya dawo waje babu ya san an sare ta kai abul alayil ma'arri akwai bashi akwai wato kaifin abu sosai kuwa amma yana jin bakin cikin da ya zama shi makaho ne to wannan ne yasa yake ta maganganu ce ko mutuwa a rubuta masa haza ma janahu abi alayya wai bana laifin da babana ya min kenan ya haife ni wa ma janaitu ala ahadin ni ban yi kowa laifi da min aure ba zan haihuwa baya cin nama saboda wai masu rai ne baya shan nono sau daga jikin dabba aka tatsa baya shan zama sai dai ci ‘ya'yan itatuwa haka yana cikin wani irin abu
kunta musa wa fatudin tu shu'aibi ir allai safi kuma min fakirin kaji maka yadda ya faɗa kunta musa da wani fa yake kai ne annabi musa kai ne musa wa farhu bintu shu'aibi ya shi annabi shu'aibi ta zo masa kaga lama wa da amma amadiyana ne da ya je tadda imra atani ta zo dani yan mata guda biyu suna koma kauye daya yace ma ka dub kuma aka yi wannan aka gama ya ɗebi ruwan ya zuba musu a ƙarshe aka turo kalin jari hidahu ma tamshi alastahiya inna abi yad'uka lijis ya menene ajra ma sakaita lana to shine wai kunta musa wa farhu bintu shu'aibin gaira allaisa fi kuma min faqirin sai dai a cikin ku ba fakiri da annabi Musa ke ba shine fakir da yake cewa rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin fakir da yaje nan shi ya faɗa ce to wannan maganganu a kiyaye su kai ce ala anna akhiral bait shadidun karshen baitin shine gaira Allah ya fi kuma min fakirin to ya fi tsauri zira'i ya shiga cikin wulakanci da kere da kuma da kuma da kuma wulakantarwa bin nabi sallallahu da annabi alaihi salatu wassalam gairihi alaihi da ku fifita halin wani akan nasa to dan kida ulwahi ba da muhammadin wannan muhammadu an abihi badilu هو مثله في الفضل إلا أنه لم ياته برسالة جبريل هذا الشيء ما تكتور yawan laulan kida ulwahi ba da muhammadi ba dan wahayi ya yanke ba bayan annabi alaihi salam unna muhammadu an abihi badilu da sai mu ce wannan muhammadin shi kuma shine dan dan harunar rashid an abihi badilin da shine wato a madadinsa huwa misluhu fil fadl ce kwatankwacin sa yake so jan alfarma da falala illa annahu sai da yawa cewa shi lam yatihi bi risalatin jibril kawai abin da ya rage shi malaka jibril bai kawo masa wahayi ba
kadarul baitin sani din hadal fadli shadid yace wato farkon baiti na biyu shine sadrul bait huwa misluhu fil fadli yace mai tsauri
bi ne tasbihi gairan nabi sallallahu alaihi wasallama domin kwatantawa kwatanta shi da yawa annabi alaihi salamu fi fadlihi a cikin falalarsa bin nabi da annabi alaihi salam wal saboda haka ce shi wancan wato sahihul aqali soko ne mata ne suka raine shi ina gaula ne ba shi da basira ita mahaifiyarsa balarabi ya ce ta makureshi ya ce ta ja shi a jika shi kuma amun su kuma wannan farisawan da suka yi domin suka mamaye sarautar su suka ja shi a jika maza ne suka kuwa masa makida da sharri da yadda ake tafi da mulki shi kona mata suka yi ta kuwa masa sokonci da abuwa irin na mata sai taso da wannan a ƙarshe kaga shi kashe shi ake yi to lokacin da ya hau kai shine shi mawaƙin yake masa ziga huwa misluhu fil fadli ko wanda yake akramul khalqi inda Allahi akamalul khalqi tamma ma'anahu wa suratuhu khalqan wa khuluqan sai ce wai wannan wai kam kwatankwacin sa yake a falala wahayi ne kurin ba a yi masa sai ce wannan shine kawai dan kubutarsa sam ya tihi bi risalatin jibrilu
wal ajuzu mutabi wal ajuz uj- ajzu shine baitin na ƙarshe wato ƙarshen baitin wato dan gona bi kenan to mutamilin liwajahaini yana daukan fuska biyu li adhuma ahaduhuma daya daga ciki li anna hadhihi fadilata na kasatil mamduha cewa wannan falalar ta tauyewa ta tauyi ta tauyu a gurin wanda yake yabo din wal atharu istigna nahu anha anha na tayan kuma istighna'uhu anha wato ya wadatu gabaranta wa huwa ashaddu wannan shine fi tsauri wa nahawu an gane wannan istighna'uhu anha wai shi falalarsa ta kai ta kama baya bukatar jibrilin ya kawo masa wahayi ya ma wuce wannan shine yake na ohana sai ce wa hazihi ashaddu shi yafi tsauri wa nahu minhu qawl al-akhari قول الآخر watankwacin sa shine fadar wani mawaƙin إذا ما رجعت غياء wa za ma rufi an rayatuhu saffaqar baina janahai jabarain jabarin eh jabarain yace za ma rufi an rayatuhu wani basaraki aka yi yana cewa yana da kwarjini sai dai yana da tsoron Allah amma iza ma rufe an raya tuhu idan aka daga tutarsa a wajen jihadi saffaqat baina janahai jabrai sai ta dinga kada tsakanin fuffuken mala'ika jibrilu sai shi ma da sauki in yana nufin an daga tutar jihadi an ce jibril ya ji wannan ba komai amma dai ya wuce gona da iri
قول الآخر min ahalil asiri da faɗar wani min ahalil asiri ma'abocin zamaninsa فر من القلب wasa jarabina fasabar allahu kalbar ridwani harra min alkhuldi wato ya gujewa aljannatul khuldi kenan wasa jarabina ya zo ya fake da mu fasabar allahu kalbar ridwan sai allah ya ba wa zuciyar ridwani tsaguri nan ko yana nufin wai ridwanu yana sha'awar hawara yan matan aljanna to aka raba shi da ita saboda haka Allah sai da ya ba shi hakuri to kaga ya dauki siffa irin ta makaluki ta sha'awa ya ba wa ridwanu hazinul jannati sai bai bai kyauta ba
قول الإحسان kaula hassanil masisi min shu'ara'il An- andalus yana cikin mawakan andalus shi muhammadu bin Ab- abbadil ma'arufi bil mutamadi akwai wani da aka yi basaraki ne ana ce mahmud ibn abbad ana saninsa da buɗuwar mu'tamidi ko wazirihi bakar bin zaiduna yana da abubakar dan zaiduna shine wazirinsa
أن أبا بكر أبو بكر الفداء
hassanu hassanu wa anta muhammadu haka ya zuga shi ka anna ababakarin abubakarin cewa wannan abubakar din wazirin kai ka ce shine abubakar da da abubakar na manzon Allah sallama wa hassanu shi wannan hassanul mashish hassanu shine hassanin annabi alaihi salam wa anta muhammadu haka za a misali haza haka suke mawaka a san haka yake yana ko da wani kagar mutanabi da ya samu ba sarake yana zaga shi yake cewa lauka na ilmuka bil ilahi muqassaman fi nasi ma ba asala ilahu rasula lauka na lafazuka fihi mu ma anzala alqur'ana wat tawrata wal injila sai ko zaga shi sai ga mutum sun zaga shi nan da nan ya hau
ila amsali hada da kwatankwacin wannan inda ma sana aktarna bi shahidiha sana dai mun yawaita kafa dalili da su muna kawo shaida mu kawo baitin shine shahidin ma a istisqali na hikayata tare da cewa mu muna jin nauyin hakaito wannan litariti amsalatiha domin yin bayanin kwatankwacinta mun kadan mu nuna akwai irinsu irinsu a gane ba muna jin nauyin kawowa wani sahulu kasire minan nasi da kuma sakaci na mafi yawan mutane fi wuluji hazal babi danki cikin kutsawa cikin wannan babi mai kunci kamar wani lungune mai kunci yake shiga da kyar ko da hadarinsa amma mafi yawan mutane ba sa damuwa ya ce wannan shine isa ba ma jin daɗi mu kawo wa'annan amma saboda mafi yawan mutane suna da sakaci suna kutsawa cikin kuncin wannan wasu kifafihim fadiha hazal ibi da kuma rashin jin nauyin wannan aikin da yake da tsamunan nauyi a gurin ubangiji subhanahu ta'ala saboda ceton al'umma shi muka hakura muka kawo amin
hada al-ibn sai shine wannan nauyin
wa qillat ilmihim da azimi ma fihi min al-wuzri da karancin sanin su da irin girman zunubin da yake cikin wannan wa kalamihim minhu ma laysa lahu lahum bihi ilmun da kuma zancen da suke a ciki da abin da ba su da sani akai wanda ji ubangiji san ta ya tambaya annabi mu Isa alaihi salam anta qulta lin nasi takhizuni wa ma ilahaina min dunillah me yace eh sai bai isa in faɗi magana da faɗi abin da ma kana li bi haqq ba ni da haƙƙi a kai ba in kuntu qultu in kuntu qultu fa qad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub nauyi ne da maganar ita ta faɗa magana mutum bai san me yake faɗa ba sai ce ta sabuna hu hayyana wa tasawwur kuna daukan sa mai sauki hu inda Allah azima ma zanubin sa gurin Allah mai girba ne
la ma ashu'ara musamman ma mawaka wa ashadduhum fihi tasrihan mafi tsananin su wajen kwalo-kwalo wani nihi tasrihan da kuma sakin harshe shine ibn hani al-andalusi wato ya kare da ya ce ibn hani ya shiru sai a ɗauka abu nuwas don shi ma wayannan wayan su baitukan nasa ne abu nuwas sai a ɗauka amma ibn hani al-andalusi shi ma sunansa kenan ya ce al-andalusi shi alkali yake nufi a nan ba wancan ba
wa wani an suleiman al-ma'arri sai kuma shi abu la'ala al-ma'arri
بل قد خرج كثير من كلامهما إلى حد الاجتهاد
ya ce bal karkarajar kasirin min kalamihima mafi yawan zancensu da ibn haniyar andalusi da suleiman al-ma'ari zancensu ya fita ila haddil istighfafi zuwa ya fita daga haddin wato rashin ganin girma wannan ƙasa da tawayewa وصريح الكفر ya shiga kuma kafirci wato sarihul kufuri kafirci ƙarara
وقد أجبنا عنه eh waje ka mun ba da amsa na na la'ana al'ana burin ma'anan ko manufar ma'anan eh, alkalam.
za mu fi haza lafasali lalzi sukuna amsalatahu e zancen mu a cikin wannan fasalin da muka jero misalansa Eh, fa inna hazihi kulluha domin wayannan baki ɗayanta in lam da tatazawwaj manasabban ko buda ba ta kunshi zagi ba wala adafat ilal mala'ikati wal anbiya ina kasan ko kuma ta raba wa annabawa mala'iku da annabawa ta waya ba ولست أني آه.
عجوزا بيتاء المعدي ولا تقبل lastu a'ani ajuzai baitayil ma'arri ba ina nufin wato bai wato baitukan karshe na baitukan ma'arri ba
ولا قصد قائلها izra'an wa gaddan sannan bai faɗatta bai nufin izra'an wulakanci ba wa gaddan da tawayewa ba فما وقر النبي nubuwata sai dai bai girmama annabta ba ولا أزم الرسالة bai kuma girmama saƙon Allah wato manzanci ba ولا أزم gazzara hurmatal istifa subhanallah bai girmama hurmatal istifa wato alfarmar zaɓi da Allah yi ba
ولا أزر قوة الكرامة bai kuma ɗau- bai kuma girmama hudwatal karama wato girman karama ba ta annabta da Allah ya zaba
حتى شبه shabbaha man shabbaha har da ya katanta wanda ya kwatanta في كرامة nalaha a cikin wata daraja da isamu أو arratin كذا الإنس ko kuma na abun kunya ko ko kuma wani wani wani tsaraici kasadar intifa aminha da ya kokarin kore ta daga kansa أو درب sai المثل kuma ko kuma darbi darbi masalin ya kawo misali wato yayi kamar karin magana التقليدي da ta ɗebe majalisi dan ya daɗaɗa gurin zama ya mai da abin ya zama gishirin taro gishirin gurin zama أو إجلاء في وصف ko kuma wato igila'in fi wasfin litasini kalamihi yana so ya wato ya mubalaga a cikin siffa da zai bayar domin ya inganta zancensa ya ɗanɗasa shi ya kyautata shi sai ya kawo wannan لمن ألزم كل To, don ya wancan sai ya kwatanta shi man azzama Allahu haɗar wanda Allah ya girma mai alfarmarsa wa وشرف sharrafa qadarahu ya girma qadarinsa وألزم zama taukirahu ya kuma lazamta a ji nauyinsa wa birrahu da kyautata masa ونهى an jaharil qawli lahu ya kuma hana ai magana a fili a gabansa kamar yadda ake da sa'anni ورفع rafa'i sauti inda kuma hana daga murya a gabansa yace shi sa kawai na kawo duk abin da yi wancan إيه
ya faɗi maganganu yace bai don daga nawa annabawa illa ba ko bai daga na mala'iku illa ba bai kuma ba amma ma wa ƙaran nubuwata bai ga girman annabta ba wala azzamar risalata bai ga girman manzanci ba wala garraza hurmatal istifa bai din- bai jinjina nauyin sa- sato zaɓi da Allah ya ce mistafainal akhyar sannan wala gar- gazzara huduwatar karama bai kuma girmama daukakar girmama wadda Allah yi wa annabawa ba ko annabi alaihi har ya kwatanta shi da wanda ya kwatanta saboda wata daraja da ya ga wancan yake da ita ya dauke ta ya kwatanta ta annabi alaihi ko ya ga wata illa da wani abun kunya da wani abu yi na tawaya sai ya kokarin kore ta ta hanyar dauko annabi sai ya kawo wani abu da ya same shi ko kuma ya buga misali a gurin zama don a ji daɗin zama a samu raha gurin zama ya armashi ko kuma yana so ya kwatanta wani abu da wani abu san abin ya fito fili wasfin ya fito yanda ake so sai ya ɗauko wannan kamar yadda shi mutan nabi yake cewa laukana da fazuka fihima fihimu ma ma anzalar qur'ana wat tawrata wal injila laukana ilmuka bil ilahi muqassaman fi nasi ma ba asali ilahu rasula so yake wasafa wani abu bai wannan ba bai dauka ba ya dauke shi ya kwatanta bi man azzama Allahu hadarahu wanda Allah ya girmama kadarinsa wa sharrafa qadarahu ya girmama kadarinsa wa alzama tawqirahu ya wajabta a girmama shi wa birrahu da kyautata masa ya hana a bayyana magana a fili a gabansa yana daga murya da to wannan shi sa alkali ya kawo nan wuraren ya ta faɗa domin mu gane haɗarin da yake ciki na irin wa'annan abubuwan ko da ba zagi ba ne ba tauyewa ba ne ba dangata wata illa ba ce to amma abin da yake ciki bai ga girman annabta ba bai ga girman zaɓin Allah ba bai ga girman falalar Allah ba Allah ke mu
haƙƙun haza in duri'a an katlun su ce haƙƙin wannan in dure an hulƙatul in aka kawo da wato kisa a kansa don idra ul hudud bi shubar aka ce ba haka bane to abin da ya wajaba a kansa in ba a kashe shi ba al adabu wasijin halattar da shi jikinsa ya gaya masa wasijin da kuma kurkuku mai tsawo
wata ta'zirihi da kuma karfin wato kwabarsa bi hasabi shun'ati maqalihi ya danganta da daidai munin wato kalmominsa ma na daga bihi da kuma kwatankwacin munin abin da ya furta ta tihili mislihi da kuma abin da aka sani aka saba na al'adarsa limislihi ga kwatankwacinsa wace abokansa wanda suke abubuwa ko maganganunsa da aka saba ji da su za a kwatanta haunu durihi ko kuma karancinsa na tikalamihi da kuma karina zancen za a duba auna damihi alama sabaka minhu ko kuma yi da na sani akan abin da ya gabata gare shi to shine za a yi masa wancan wallam ya zalil mutaqaddimuna yunkiruna misal haza mimman ja'a bihi almutaqaddimuna magabata basu gushe ba suna musanta kwatankwacin wannan mimman ja a bihi ga wanda ya zo da shi rashidu ala abi nuwas kaulahu harunan rashid al-khalifatul abbasi ya musantawa wato abi nuwas fadarsa fadarsa in yaku baƙi sihir fir'auna fi kuma fa inna a samu sa bi kafi khasibin haka yace fa in yaku baqi sihir fir'auna fi kuma yana ga mutanen misra ka san abin da ya faru shi haruna rashid yana karanta alqur'ani sai ya zo inda fir'auna yake ce alaysa li milku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti Misra ba ta ba ce ce to dan nun yanke wa Fir'auna hanzari a gurin Allah me ma ya mallaka sai ya dauko bawa sunansa Kasiru ce na mika Misra a hannunsa ya rike ta sunan bawan kinan Hasibu gabaki ɗayan kacokan ƙasar Misra kaf inda Fir'auna ya mallaka an bawa bawa kawai da sarkin takurin me Fir'auna ya mallaka har zai faɗa Allah Allah wannan me ma ya mallaka in ya kwatanta shi da mulkin harunan rashid ta hadirin duniya in ya taho harunan shi kalle sai ce tattafiyarka ba za ka isfuta daga masarautata ba sai kai ruwa na karɓi harajinka sau da aka sai ya ɗauki misalan gaba ɗaya sai nawa take ko lokal gamba ta kai ba ya ce na bawa bawa ya zama sarki ya ci gaba da mallakarta don a nuna fir'auna ba komai ma ya mallaka ba ya zo ke cika baki yake da awar uluhiya da rububiya to shi kuma abu nuwa don jin daɗi da ya zo sai ziga bawan sai ce in a misira akwai ragowar sahara ta fir'aun wayannan yan dabo na fir'auna to fa inna a samu sa bi kabbi kasibi sanda annan wuta tana hannun kasibi wannan bawa zai maganin sa gaba daya da sharrin su da zai sai haruna da ce a a sai ce yabunan lahana yabunan lahana mun ga maganar yi wa yara mata an haife su suna kanana a cire musu belin nan na matuci to shine wannan ya ce ya dan wadda ba a cirewa ba wulakantacce uwarka wulakantacciya ce fasika tunda ba a cire mata wannan ba da shi yake zagi haka ya gaya masa an ta musta zuwan bi a sa musa sandar ta annan musa alaihi za ka yi izgili da ita bi ikirajihi an an an askarihi min lailatihi a daren da iya ce a yau ba za ka sake kwana a cikin inda nake ba take aka kore shi gaba ɗaya cikin ƙara ganin ka masarauta ta sadda annan musa ne za ka ce tana hannun bawa bawa kai wasa da ita ka ɗauke ta a wasa ka ce wai bi kafin asibi ya ce yabinan lahana ma'anarsa ya fasiki ya mutumin kawai wanda uwarsa ba mutum ne kirki ba ce zage shi ta shi ka fita ce daga yau na daina huda da kai ya kore shi nan take sai to har don takaddimu na kaka sai da an taba haƙƙin annaba su to za su yi ba sani ba samu wata biyu wata biyu ya ce mimma usiza mimma usiza ce ta abinda aka rika da gare shi ko fira fihi au qaraba a kafar kafar ta shi ko kuma aka yi shi kusa da kafirci Muhammad al-Amin fadarsa akan Muhammad al-Amin dan Harun Rashid wace bihi iyahu bin nabi sallallahu alaihi wasallama da kwatanta shi da annabi tsira da mancin Allah ya su kala tanaza al-ahmadan shabaha fashtabaha khalqan wa khulqan kama qudda kama kudda sharakani haka yace tanaza al-ahmadani saboda baitin ba zai zai karin yace tazamun da al-muhammadani sai ce tanaza al-ahmadani wato da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Muhammad al-Amin ibn Harun ar-Rashid wai sun yi sun yi wato kamanceceniya ko wannan ya ja wannan ya ja wannan yana so ya ce wane wannan wajen kama fashtabaha su biyun sai suka yi kamanni halkan wa hulga a ɗabi'a shine halkan a ƙira halittar jiki wa hulkan da ɗabi'a kama ƙudda sharakani kamar yadda masu tarayya guda biyu suka haɗe in ka zo ba za ka iya bambace a nan wani salasalama ba da mamudul ami kaulahu kuma sun musanta masa faɗarsa kuma لا يدنيك من عمل من رسول الله من نفره شيما حكيشي كيف لا يدنيك من عمل يا بس كسانتو da kai ba saboda buri man rasulullahi min nafarihi wanda annabi tsara mace Allah yana cikin jama'arsa li'anna haƙƙar rasuli domin haƙƙin annabi da kuma wajabcin a girmama shi wa ina fata manzilati da kuma girman girman darajarsa an yudafa ilaihi wa la yudafu sai dai a raba masa wani ba shi a raba shi ba sai dai a yi masa wannan ka san akwai wani mawaƙi a nan ƙasar ko ko ibrahim na habu sunansa ne mamaki da aka taɓa yi dai yana wa wani basara ke waka sarki ne na yanka babba mai farar sanda a waka sai ke ca ɗan uwan dpo to kaga ya faɗi sai dai a ce dpo ɗan uwan sarki to shi ne aka ɗaga daraja amma sarki aka ce ɗan dpo ai ba ɗaga darajar sarki aka yi ba eh ba a ba a daukan wani na ƙasa a raba shi ga annabi alaihissalam ya ce ba a yi ba a yin wannan wato ana kiyayewa dai sosai wannan a ɗauko wani a ce annabi na wani sai dai wane na annabi shine yudafa ilaihi wala yudafu shi za a danganta masa wani a ce wani na annabi alaihissalam ta ce abubakar na rasulullahi to an ga an yi wannan ba rasulullahi na abubakar ba shi ne an yi zafa ilaihi wala yi zafa ya ce to wannan girman annabta haka ake yi amma sai dai shi wannan sun ce a ka'idar larabci akwai rangwame wannan min na farihi din nan larabawa tun usuli sukan sukan dauki abin da girma in wani abu suna so su ɗaukaka shi suna kwatanta shi da irin haka shi ma wannan da izo haka ce bai daidai ba sai ce a lokacin da banu tamim suka zo gurin annabi alaihi salamu suka sa zibriqani ibnu badrin ya tashi ya waka annabi alaihi ce hassani ya tashi hassani radiyallahu anhu ya tashi da ya tashi ce inna zawaiba min fihirin wa ihwatihim yar bayyano sunana linnasi tuttabau radabiha kullu man kana sariratuhu taqawal ilahi wa fi ilal khairi yattabau to da ya tashi a magana sai ce azim bi qaumin rasulullahi shi'atu yace sai kai faɗi wannan gaban annabi sai Musa masawa yace larabci ne wannan suna iya haka azim bi qaumin rasulullahi shi'atu idza tabayyana al ahwa wa shi'u saji mudasatin innal khalaiqa fa alam sharri hal bid'u sai ce wannan yana da sauki eh laraba suna iya wannan akan girmama wani abu sarfanu haka yi a gaban annabi Allah sai ce kuma ba komai eh shi yasa anan kaga da ko ta waka da almajirai suke ai suna suna annabi na Mariya na Hausata da Hadiza ne jikan Ibrahimu ana wacan irin tsofaffin matan nan da da suna rera waka ka ji wani da tan rangade diya suna ta yi ana ba su sadaka to wannan dai ana dan cakkun wannan ana bin sa a hankali saboda ba a raba annabi ga wani sai da raba wani ga annabi alaihi salam
والحكم في أمثال هذا ما مستناه من طريق الفتيا hukunci cikin hotankwacin wannan ma ba sannahu shine abin da muka shimfiɗa shi muka faɗaɗa fi ɗariƙin futiya a cikin tafarkin ba da fatawa على هذا المنهج ja'at fitiya imamu mazhabina a bisa wannan tafarki ne fatawar shugaban mazhabin malik ibn anas rahimahullahu wa sahabihi Allah ya ji kansa tare da almajiransa في نوادي nawadiri نوادي sunan littafi ne من رواية ابن أبي abi maryam fi rajulin ayyara rajulan fil faqari fil faqari فقط.
wato cikin mutumin da ya wato ya aibata wani da talauci ce kai talaka ne kai faƙala shi wanda aka ce shi talakan ne sai ce to ayyuruni bil faqari kuna yan aibata ni da talauci wa qadara annabi sallallahu alaihi wasallam ganama annabi mai tsira da- mai tsira da matsala yayi kiwon ra- dabbobi ai tumaki da awaki فقال- wannan ana yin ne don a samu kuɗi a ci abinci sai ya samu abin da zai zai zai zai zai toshe war hanji ya ci ani ba yi wannan
قال مالك Hmm, kad arrada هل أراد bi zikirin nabi salama fi gaire mawdu'ihi بذكر ya jirwaye da kamar wanka ta hanyar ambatan annabi alaihi ba mahallinsa ba
أرى an yi addaba ina ganin shi aladabtar da shi
قال ولا ينبغي لأهل الجنوب za utibu أن ya يقول ƙulu ƙarƙa hadatar an biya ƙablana ya ce bai kamata ba da ahalin zunubi gama abota zunubi iza uti buwan aka zarge su aka ce ba ku kyauta ba an ya ƙulu su ce ƙarƙa hadatar an biya ƙablana ai annaba ma sun yi kuskure gabaninmu ce bai kamata ba
قال عمر بن عبد العزيز رجل
zur lana katiban ya kuna abuhu arabiyan umar al'amala zai ce da marubucinsa ya faɗa wani ce unzur lana katiban nemo man murubuci ya kuna abuhu arabiyan wanda babansa balarabe ne so da wani lokacin murubuta na daular bane bane umayya dukkaninsu daga farisawa sai rumawa su ne suka iya rubutu dalla dalla duk abin da ya shafi sakataren gwamnati su suke yi. abin da ya shafi baitul mali su suke duk abin da ya shafi wannan shi wani ramar sai ce nemo min wanda babansa balarabe ne ma'ana balarabe
قال كاتب له sai wani mai masa rubutu ya ce قد كان أبو abun nabi kafiran كافرا ya ce babban annabasa ai sai faɗi wannan kalma faƙala فقال
sai ya ce ja'alta haza masalan ka mai da wannan ya zama abin buga misali da shi fa'azalahu sai cire shi daga aiki kaf wa qala la taktub li abada har abada ba za ka sake zame mun marubuci ba to a'a wannan tsayana wannan gurin ibnu hajar ya yi magana ya ce abinda umar an aziz ya dauka ya kamata musulmi su duba wannan wannan kalmar kana abun nabi kafira tuzin nabiya tana cutatar da annabi alaihi salam yace da za a kaddara haka ne to ta cuci annabi alaihi salam kaga ashe masu ya hada ta a nan kasar da irin wannan sharri suke yi annabi suke cuta alaihi salam suna cin mutuncin sa alaihi salam sai yace maganar wani malami da iya akan hadisi na cewa mahaifan annabi sun da mahaifin da mahaifiyar sun ba da gaskiya da shi sai ya ce ayyu khaliful kitaba wal ijma shi ibn hajar ya ce ba gaskiya ba ne malaman musulunci san ba su kalli wannan ba babu qur'anin da ya sabawa babu ijma'in da ya sabawa domin abin khususiya ce da karama kawai abin da Allah yi kenan hususiya ce ta mahaifan annaba sun da kuma karamatul lahu sallallahu saboda haka magana hususiya da karama in ta zo maganar nassin qur'ani aji ta ake magana ijma'i babu ita yace sannan kuma hadisi ingantacce annabi alayhi salam yace kar ku zagi matattu wanda zagin zai taba mutuncin masu rai ya bata musu yace kowanne aka dauka bai kamata a ce duniyar musulmi suna ga mahaifa annabi irin wannan kalmar ba ba daidai ba ne ba karatu ba ne ibulisci ne ba daidai ba ne wannan ma mutane su zo su tara mutane mai ta mimbari yana ta maganganu yana ta zagin mahaifin annabi zai da wai karatu yake amin da kiyaye wala kiyaye
وقد كره سنون أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم inda ta'ajjubi sununa ya karhanta ai salati ga annabi alaihi salam yayin ganin abun mamaki isawabi wal itisabi sai dai tafarkin neman lada wato tafarkin samun lada wal itisabi da neman ladan a zuci sai dai kai salati dan wannan tauqirar lahu domin jin nauyin annabi alaihi salam wata aziman da kuma girma mashi kama amarana Allah ta'ala kamar yadda Allah ya umarce mu daman imtisalan li amrika ne wa qasadan li wajhika wa li kaunin nabi sallallahu alaihi wasallam ahlan li zalika to akan zakai salati ma ba wani abu aka mamaki ba kai salati a a sai dai da wannan manufar wasu ila al-qadisi an rajulin qala rajulun rajulin qabihin an tambayi kabisi ga mutumin da ya faɗa wani mai mummunar fuska wani wato mummuna ne da mimi ne wajahu na kiri ne ce wannan fuska sakamata wala kiri masu tambaya a kabari kenan a hadu fatta na yi kabari ce wannan fuska sakamata wala kiri wale rajilin abusin kuma ya gona mutum mai turbanin ya fuska fuskarsa a turbine a daure annahu wajahul malikul subhanallah sai an adam da hatari yake mara subhanallah har shi Allah karba mu da sharar sa sai ce ka annahu wajhul malikil gadaban kai ka ce fuskar maluku ce mai fushi wato maluku mai tsaron wuta fa ya kasa ce gane cewa maluku ba fa fushi yake dan kansa ba abin da yi abin da Allah ya ce masa ne la ya asuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yumaruna to sai wulakan tashi
fa qala ayya shay'in arada bi hadha sai ce me yake nufi da wannan wala kirun hada fatta na yil kabari shine kiri shine daya daga cikin fitina kabari
wa huma malaka wa ma malakani su mala'iku ne guda biyu da nakiri da munkar to kuma maluku shi ma mala'ika ne هم الذي أراد
أروء دخل عليه yake ne ce a ra'on da kala alaihi hina ra'ahu min wajehi shin firgita ce ta shige shi yayin da ya gan shi ya ga fuskarsa am afan fan nazar ilaihi ko kuma ya kyamaci kalinsa ne kallonsa ne lida ma mutu kalki da munin halittarsa in kana hada fa huwa shadidun in wannan yake nufi to abu ne mai tsauri
لأنه جرى ما majarar tahqiri wa tahwini ya tafi maka wato ya tafi matafiyar wulakanci وهو أشد da tozartawa wa huwa ashaddu uqubata shi fi tsananin hukuma وليس فيه tasari walaysa tasrihun bi sabbi lil malaki ba wato bayyana zagi bane a fili ga mala'ika إنما habu waqi'un alal muhadabi sai dai zagin ya fada kan wanda ya magana da shi din wancan mutumin yake nufi
وفي الأدب بالسوء da sauɗi wasiri na kalin lissufaha cikin ladabtawa ta hanyar bulala da ɗaure shine ukubar wawaye كان da shine nukal ukuba lissufaha ga wawaye
قال وأما ذكر المال zarikin zakiru malikin hazinin nari amma wanda ya ambaci maliku mai wato yarin gidan wuta faƙar jafallazi ma an kara halahu min abu akari e jafallazi zakarahu wato ya yi jafa'i ga wanda ya ambata inda ma an kara halahu min abu akari yayin da ya musanya- musanta halinsa daga ɗaurewa fuskar ɗaya
يد يركب بجثته ha illa an ya kone mu'abbas lahu yadun sai dai mu'abbas lahu shi ne wanda aka ɗaure wa fuskar yana da wata dama
ويشبه fayar habu bi ubsatihi sai a ji tsoro da ɗaure wa fuskar sa wani mai iko ne ana jin tsoron ɗaure wa fuskar sa
وشبه fayushabbihahu alqa'ilu ala dariqi zami sai shi mai maganar izarge shi kwatanta shi ta hanyar zargi lahaza fi fi'ilihi da aka wannan a wajen aikin da yi ولزومه fi zulmihi ثبت eh, sifati malikin almalak da kuma lazamta zalincinsa sifati malikin almalak wato sifar maliku shi wannan mala'ikan to shi maliku ba zalunci yake ba domin almudi il rabbihi fi fi'ili shi biya yake ga mahallicinsa a wajen aikin duk da yi
فيقول كأنه لله ya gadabu غضبا gadaba malikin yana wataƙila cewa yake a cikin sha'anin Allah yana kushi irin na maliku fa ya kuna a فيكون haffa أخف.
to uquba sai ta zama ta yi tsauri ta yi sauƙi
فكان ينبغي لمن سأل hatta aurudu li misal hadha amma bai kamata mutum ya kutsa cikin irin wannan ba
ولو كان أثناء رجل lal abus bi ubsatihi da dai wato koda ya yabi mai daure fuska da daure fuskar tasa sajja bi sifati malikin ya kafa hujja da sifar maliku kana ashadda to ya fi tsauri aqabu al-mu'aqabata shadidata ay masa uquba uwa mai tsanani zammul lil malaki wato ba zargi bane ga mala'ikan wato mai tsaron wuta kasada walau kasada zammahu laqutila da yana nufin sukan maliku to kisa zai
قال أبو الحسن أيضا في شاب معروف بالخير eh Abu da Hassan ya faɗa a cikin wani saurayi da aka san shi da alheri إيه، قال ala له- rijilin shay'an ya faɗa wa mut- wani mutum wani abu فقال له الرجل sai wannan mutum ya ce da shi uskut فإن fai naka umiyun ishiru kai umiyi ne wato baka الشاب sai sha wannan ta- sal- wannan saurayin da aka san shi da alheri sai ce أليس كان anan nabi umiyan salama ba ne mu tsara sana ba umiyi bane شبع عليه alaihi maqalu sai aka munana wannan kalmar tasa كفره kunna su muta suka kuma kafirta shi وأشفق الشاب shabu min maqala shi ba sai wannan saurayin sai ya ji tsoro damu da abin da ya faɗa إيه، وأشفق- azharan nadama alaihi ya bayyana nadama a kansa قال أبو الحسن Mm.
أما إله الكفر alaihi fa khadawan ka sani yace amma idlaqin sakin kafirci gare shi kuskure ne لكنه na homo kudewan sai dai shi mai kuskure ne fi shahadihi bi sifatin nabi sallallahu alaihi wasallama wajen kafa shaidarsa da sufar annabi alaihi salam bi salasa ummiyan ayatul lahu kasancewa annabi tsira da matsala ummi shi aya ce gare shi ummiyan naqisatun fihi wa jahalatun kasancewa wannan ko ummi ne tawaya ce da kuma jahilci ihtijajuhu bi sifatin nabi sallallahu alaihi wasallama amma saboda jahilcin sai kafa hujja da sifa annabi alaihi salatu wassalam sai dai cewa shi izasta gafara in ya nemi gafara wata ba ya tuba wa a tarafa ya furci ya tabbatar ya laifi da ilallahi koma ga ubangiji fayyutaraku sai a bar shi la yantahi ila haddil qatli domin maganar sa ba ta kawo zuwa haddin kisa kuma tariqul adam
fadau'un fa'ilihi bizami alaihi bizami alaihi ko jabar kafu anhu a wanda abin da yake tafarkinsa wato ladabi ne to aka jefu shi wanda idin aka zarge shi to yi jibar kafu anhu to sai ya waje ba a kame baki gabanin irin wa'annan
ونزلت أيضا مسألة
istabata fiya ba adu quratul andalus hace wata mas'ala ta zo kuma dai malaman ba'arin alƙalai na andalus sun bada fatawa akan sun nemi fatawa kai a gurin shaikan alqadi aba muhammad bin mansur rahimahullah suka nemi fatawa a gurinsa tana kasahu akharu bi shay'in wani mutum aka samu wani ta wulakanta shi da wani abu sai ya ce da shi bi ƙaulika wa ana basharun ya kana nufin naƙaita wato naƙasta ni da faɗakka amma wa ana basharun alhali ne mutum ne yul bashari ya haka humul naƙasu amma dukkan bashar tawaya tana riskarsu salasar har da annabi alaihi salam alati su jinihi sai ba da fatawa a tsaurara a tsawaita kurkukunsa sai adabihi da kuma ladabtar da shi mai ciwo wanda jikinsa zai bashi zai bashi shi da sabba ba zagi yake nufi ba faka fa'il dilis a fita bi katilihi fashin faka ha'u na andalus sun ba da fatawa cewa a kashe shi eh na kyau to nan ce kaunin nabi sallama ummiyan ayatul lahu kasance annabi sallallahu ummi baya rubutu ba karatu shi aya ce aya ce gare shi alfi kuma yabo ne abinda yake cikin kasancewar annabi alaihi ummi baya rubutu baya karatu na farko idan yana da malami wanda ya koya masa rubutu da karatu to ko me ya zama wannan malamin shi ne sama da shi za ka sai Allah cira wannan ba wanda yake da minna a kansa wani mace wani ne malamin annawa sai kuma masa rubutu da karatu lokacin da ya ganshi sai ya risuna kuma ko me ya zama to karatun wannan ne Allah sai kaɗe wannan to kaga ayatul lahu sallama sannan na biyu in wani ne zai koya masa karatu to yana da matsala guda biyu ɗaya kuskuren fahimta zai iya kuskuren fahimtar wata matsalar kuma ya koya almajirinsa a haka kuma almajirin zai tafi akan wannan kuskuren so da aka wannan kuskuren akan za a yi ta tafiya to kasancewa annabi alisun ummi ba shi da malami duk abin da ya zo da shi babu haɗari sannan ɗaya fuskar kuma mai koya karatu a wani lokacin yana sofa na son zuciya yana da wata manufa sai ya jingina manufarsa a jikin karatu ya soka ta don ta shiga to in ya tsora almajirinsa a kai shi ma zai tafi da wannan to da aka duk abin da annabi alasa koyar babu wannan afar tare da shi shine ma'anar ummi babu ko da ka ayatin yabo ne da kuma aya gare shi alaihi salatu wassalam aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam